أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد إن شاء الله قراتم نون لتافنا ملحة الإعراب زام تاشي باب المعرفة والنكرة babi da yake magana akan ma'arifa da nakira a a nahawu in an ce ma'arifa shine suna wanda yake sananne shine ma'arifa suna wanda yake sananne shine wanda kamar ake ce masa a turanci ake cewa definite article definite article shine sunan da yake sananne shine ma'arifa na kira kuma shine sunan da ba san shi shine kamar ka ce indefinite article ina fatar an fahimta da ka zo in za ka yi magana akan ma'arifan nan shi definite article sai ka ce ja'ar rajulu wannan mutumin ya zo to wannan alif da lanjaye da ka sa masa shine mai da shi ma'arifa in ka ce wannan mutumin ya zo ko mutane sun kai miliyan an san wanda kake nufi sai ka ce ja a gulamun shi kuma na kira kenan ja a gulamun wani yaro ya zo kaga ba san wanne ne ba in kuma za ka mai da shi ma'arifa ka ce ja al gulamu wannan yaron ya zo to wannan shine ma'arifa shine ma'arifa wal isma wal ismu darabani fa darbun nakira wa akhirul ma'rifatul mustahira mustashhara والاسم دربان فدرب النكرة والآكر المعرفة المشتهرة والاسم شي سنة دربان كشي بيني فدرب ɗaya kashin ɗaya yanki na sunan nakira shi ake kira nakira abin da ake nufi da nakira shine sunan da ba tantance wanne ne guda ɗaya ba kamar dai da ba da misali in ka ce ja a gulamun ta ce wani yaro ya zo tunda ba shi da alif da lanjaye amma an kace ja al-gulamu tunda ka sa masa alif da lanjaye ya zama mu'arrafi wannan yaron ya zo ina fatar an fahimta to wannan shi ake kira na kira da ma'arifa wal akarul ma'arifatu shine fadarbani kashi biyu da fadarbun ɗaya sunan na kira shine na kira wanda ba san wanne ne ɗaya ba wal akarul ma'arifatu ɗaya sunan shi kuma al ma'arifatu ana kiransa ma'arifa al-mushtahara wanda yake sananne asalin suna mu'arrafi ne an san shi sai dai in bukata ta kama a boye shi to sai a boye shi to wannan shine nakira da ma'arifa eh anan kafin mu ƙara shiga ciki kafin mu ƙara shiga ciki shi suna mu'arrafi sunan da ake ce masa ma'arifa shine sunan da aka san shi abu na farko akan yi amfani da alif da lanjaye don a nuna suna an san shi kamar ka ce ja a rajulun wani mutum ya zo kaga ba shi da alif da lanjaye to ba a san shi ba amma sai ka ce ja a rajulu wannan mutumin ya zo to wannan alif da lanjaye ita ce ta mai da shi ma'arifa ina fatar an fahimta sannan kuma abu na gaba ba duk sunan da gan shi alif da lanjaye ne zai zamto ma'arifa ba wannan wani karatu ne daban ba za mu shige shi ba ina fatar an fahimta karamin takadiri in aka ce ma'arifa shine sunan da yake da alif da lanjaye a jikinsa in an ce nakira shi kuma sunan da ba shi da alif da lanjaye alif da lanjaye da zaka sa a farkon suna kamar ka ce arrajilu sai ka ce ja arrajilu wannan mutumin ya zo alif da lanjaye da kasa ta mai da shi an san shi amma an ka ce ja arrajulun wani mutum ya zo to kaga ba a san shi ba to anan abin da nake so mu ƙara yin ɗauraya da shi shine ba wai duka sunan da baka gan shi da alif da lanjaye ne ba wai duk sunan da ba alif da lanjaye a jikinsa ne ya zamto ma'arifa ba ina fatar an fahimta ya zama na kira ba shi sunan da yake sanannen suna ya kasu kusan kashi shida farko akwai asma akwai alif da lanjaye duk sunan da ka sa masa alif da lanjaye ya zama ma'arifa kamar irin suka ce ar-rajulu wannan mutumin addaru wannan gidan to alif da lanjaye ta mai da suna an san shi amma in ka ce ra'aitu daran na ga wani gida kaga tunda ba alif da lanja a jiki to ba san wanne ka gani ba wani gida ka gani amma ya kace ra'aitu dara na ga wannan gidan to wannan alif da lanja ya ta mai da shi an san shi ina fatar an fahimta to wannan shine abu na farko sunan da zai zama mu'arrafi an san shi farko ya zama akwai alif da lanja a jikinsa to shikenan sai ya zama an san suna abu na biyu kuma da zai mai da suna ya zama an san shi shine ya zamto asma'ul a'lam shine sunan yanka duk sunan da ya zama sunan yanka ne to mu'arrafi ne kamar ka ce Muhammadun Muhammadu mu'arrafi ne saboda suna ne wanda aka sa wani mutum shi Muhammadu baya buƙatar a sa masa alif da lanjaye kafin a san shi in ka ce ja'a Muhammadun Muhammadu ya zo to dama an san shi duk sunan da yake sunan yanka an sa a wani abu ne na musamman ko wani mutum na musamman to ba ba, ba sunansa na kira ba ka fahimta kamar ka ce makkatu in ka ce makka mu'arrafi ne suna ne na yanka asma'ul alam ne suna ne na yanka saboda haka an san makka saboda haka ita makka anan mu'arrafa ce in dai suna sunan yanka ne wani abu na musamman aka sawa to shi an riga da an san shi baka buƙatar sai ka sa masa alif da lanjaye irin su Muhammadu irin su Usmanu irin su Zaidu kaga duk suna ne na yanka wanda an sa wasu mutane ne na musamman to su mu'arrafai ne ko ka sa musu alif da lanjaye ko kar ka sa musu alif da lanjaye su mu'arrafai ne dama sannan kuma sai as-sama'ud dama'ir suna na lamiri duk wani wakilin suna mu'arrafi ne kamar ka ce ana ni to tunda ka ce ana ni wakilin suna ne to mu'arrafi ne sananne ne ko ka ce nahanu mu to shi ma wannan suna ne sananne kamar ka ce anta kai to anta suna ne mu'arrafi baka bukatar ya an sa masa alif da lanjaye duk kalmar da take wakilin suna kamar ka ce anti shi ma suna ne antum antunna to duk waɗannan asma'ud dama'ir din to gaba ɗayan su mu'arrafai ne kun nau'i na uku kenan nau'i na hudu kuma asma'ul ishara duk sunan da ake yin nuni da shi to suna ne da aka san shi in ka ce kaza an san shi in ka ce zalika an san shi in ka ce tilka wancan an san shi in ka ce haza wannan an san shi in ka ce hazihi to duk sunan da ake nuni da shi to sanannen suna ne in ka ce za wannan ai an san shi ina fatar an fahimta abu na hudu kuma asma'ul mausula duk sunan da ya zamto asma'ul mausul me ake nufi da ismul mausul suna wanda yake mausul ya za a ce musu da hausa kamar ka ce sunan sadarwa asma'ul mausul su ne wasu sunaye ne abin suna ne amma shi a karan kansa ba zai tsaya da kafarsa ba sai ka sai ka masa karin bayani su ne asma'ul mausul su ma suna nan kidaye kamar ka ce allazi allazi allazi shine wannan ko kuma ka ce wanda allazi wanda shi ma asma'ul mausul ne kaga suna ne amma sai ka kawo jumla misali sai ka ce ja'ar rajulu wannan mutumin yazo kaga kaga kaga da ka kawo ar-rajulu ka kawo suna ma arrafi mai alif da lanja kaga an san shi ko to sai ka cire ar-rajulu sai ka kawo allazi sai ka ce ja allazi wannan dinnan yazo ja allazi wannan yazo to wanne to shi ake kira isba'ul mawsul gashi suna ne amma ba za ka yi mu'amala da shi yadda kake da duk duka sunaye ba sai ka kawo wata jumla da za ta bayyana shi ja allazi wannan ya zo sai ka kara a gaba ka ce a karamaka ja allazi a karamaka wanda ya girmama ka ya zo so wannan su ake kira asma'ul mausul irin su allati wallati sai kula da ce wallati waɗannan matayen to kaga asma'ul mausul ne kaga ma'anar ta kasa fita sai ya ce wallati lam yahdin matayen nan da ba sa yin haila to kaga sai ma'anar ma'anar ta fita irinsu wallazina irinsu allazina waɗannan da ya ayyuhallazina ya ku waɗanda kaga allazina suna ne sai a ce amanu tukun sai ba na tafita ina fatar an fahimta wannan asma'ul mawsul din suna dan wahala a kula da su da kyau amma da ke ba su da yawa ma mutum zai iya ma haddace su sai mutum ya duba asma'ul mawsul sai haddace su sai kaji qur'ani ya ce ya ayyuhal lazina ya ku waɗanda to allazina fa suna ne to amma sai an kawo jimla ya ce amanu wanda kuka yi imani to wannan su ake kira asma'ul mawsul to duk yadda suna yake asma'ul mawsul suke in kaga allazi ko irin su wallati irin su wallazina irin su wallatina to waɗannan gaba ɗayan su sunaye ne mu'arrafai ba sa cikin nakira sannan kuma sai mudafun sai mudafa irafa duk sunan da aka raba shi to shi ma wannan sunaye suna ne suna ne mu'arrafi misali ai mun ce nakira shine sunan da aka cire masa alif da lanjaye ko misali in ka ce al-gulamu ka ce wannan yaron kuma haka ba to amma in ka ce gulamun ka ce wani yaro to duk sunan da kai masa irafa ka raba shi zuwa ga wani mutum ko kuma ka raba shi zuwa ga waɗannan abubuwa guda biyar da aka faɗa to shi ma ya zama suna misali mun ba da misali a suna sananne a samawul alam sai ka ce gulamu zaidin yaron zaidu to kaga duk da gulamun dinnan na kira ne tunda ba alif da lanja a jiki to tunda ka raba shi da zaid to ya zama mu'arrafi gulamu zaidin ko kuma daru in ka ce addaru ya zama mu'arrafi amma in ka ce darun gida ya zama na kira ba a san shi ba to sai ka raba shi daga Muhammadu sai ka ce daru Muhammadin gidan Muhammadu to tunda ka raba shi zuwa ga Muhammadu to shi ma ya zama mu'arrafi in ka ce gidan wane in gidaje sun kai dubu ka ce gidan wane to ya zama sananne yau ina ina fatar an fahimta ko kuma ka raba shi zuwa ga damir kamar ana sai ka ce gulami yaro da to kaga gulamu in ka ce gula al-gulamu wannan yaron an san shi in ka ce gulamun yaron da ba a san shi ba da ka tashi sai ka ce gulami yaro na to nan ya zama sananne duk da ma'an na kira ne tun da ka raba shi da kanka ya zama sananne saboda mi in yara sun kai dubu ka ce yaro na to an san wanda kake nufi kuma za ka iya raba shi zuwa ga na hannu mu sai ka ce gulamu na yaron mu za ka iya raba shi kuma zuwa ga anta sai ka ce gulamuka yaranka to kaga duk da gulamun nan na kira ne tun da ka raba shi za ka yi da raba shi zuwa ga anti sai ka ce gulamuki yaranki to anan ya zama mu'arrafi sannan ka raba shi zuwa ga asma'ul ishara ma zai karba in ka saba shi zuwa ga asma'ul mausul sai ka ce gulamul lazi yaran nan da ko yara sun kai dubu sai ka ce yaran nan da ya kaza gulamul lazi yaran nan da ya zama sananne in yara sun kai dubu kace yaran nan da ya kaza to kaga kowa ya san wanda ake nufi ina fatar an fahimta to wannan nayi shimfiɗa ne saboda haka sunan da zai zama mu'arrafi ya kasu kusan kashi shida farko ya zama asma'u ya zama akwai alif da lanja a jikin sa in suna akwai alif da lanja a jikin sa ya zama sananne sannan in suna ya zama sunan yanka ma wanda ko abubuwa sun kai dubu da kafa da sunan an san wanda ake nufi kamar irin su Muhammadun su Zaidu kaga suna ne yanka to shi ma haka irin su Damiri lamiri wakilin suna kamar ka ce ana ni ko na hannu ko anta ko anti ko antum ko antuma to wannan gaba ɗaya sanannu ne hakan nan asma'ul ishara kamar ka ce kaza ko za ko tilka ko haza ko hazihi to duk wannan shi ma sanannen suna ne irin su asma'ul mausuna irin su allazi irin su irin su allazi irin su allati irin su allazina irin su allatina to duka su ma waɗannan duka sannan kuma duk sunan da aka raba shi to shi ma ya zama sanannen suna ina fatar dai an fahimci wannan karatun wannan shimfiɗar insha Allah za ta taimaka mana wajen bambance tsakanin suna mu'arrafi da suna na kira wala ismu darabani shi suna kashi biyu ne fadarbun ɗaya kashin su ɗaya sunan na kira shine sunan da ake kiran sa na kira shine dai sunan da ba a san wane ne ba wal akarul ma'arifatu ɗaya sunan kuma sunan sa ma'arifa al mustashahara wanda ya shahara wa kullu ma rubba alaihi tadkhulu fa innahu munakkarun ya rajulu a zai gaya maka to ta yaya zan gane suna na kira ai yanzu dai mun faɗi yadda za a gane suna mu'arrafi ko yana da wasu matakai wajen guda shida wanda kowane ɗaya zai tabbatar maka da wannan sunan na sananne ne to ta yaya za mu gane sunan da ba sananne ba to wa kullu ma rubba alaihi tadakul wa kullu ma dukkan sunan da rubba alaihi tadakulu rubba rubba tadakulu alaihi za ta iya shiga kansa fa innahu munakkarun to wannan sunan ana kiransa munakkarun na kira ne ya rajul ya kai mutum kaga sai ka ce rubba sai ka ce rajulin kaga ruwa ya zama ya zama na kira to duk sunan da rubba za ta iya shigansa to ya zama mu'arrafi ya zama na kira in ke nufi kaga wannan sunan da muka faɗa irin su sunan yanka kaga baka iya cewa rubba muhammadin ba saboda mai mu'arrafi ne rubba ba ta shige shi ba ar-rajulu kaga mu'arrafi ne baka iya cewa rubba rubba rajulu ba sai dai kame da shi na kira sai ka ce rubba rajulin irin su allazi mun ce shi ma mu'arrafi ne in ka sa masa rubba za ka gabata karba ba baka taba gani an ce rubba allazi ba sai mu'arrafi to wa kullu ma rubba alaihi tadakulu duk sunan da rubba za ta iya shiga cikin sa fa innahu munakkarun to wannan sunan abin nakirantawa ne ya rajulu ya kai mutum nahaw gulamin wa kitabin wa dabak ka qaulihin rubba gulamun li abak nahaw gulamin wa kitabin wa dabak ka qaulihin rubba gulamun li abak nahau gulamin kamar ka ce gulamin zaka ce rubba gulamin wa kitabin irin su kitabin sai ka ce rubba kitabin qara'atuhu wa tabaq zaka ce rubba dabaqin eh abinda ake nufi da tabaq shine kamar halaye na rayuwa halaye na rayuwa tabaq shine halaye tabaka tabaka ana cewa tabak ya zama tabaka kamar ya zama generation na mutane ko kuma tabak ya zama halaye na rayuwa daga wannan halin zuwa ga wannan halin to za ka yi cewa rubba ɗabakin da yawa faɗi tashi to kaga wani ya zama suna ka ƙaulihin kamar faɗinsa rubba gulamin da yawa yaro li abak eh li abak da ya ɓata li gare ni da yawa yaron da ya ɓata a gurina to rubba gulamin sau da yawa yaro to kaga rubba ta masa kisra ko ita kuma rubban duk inda ta samu kisra take yi kuma ba ta shiga sai suna wa ma ada zalika fa wal ma'rifa لا يمتري فيه صحيح المعرفة وما أدى ذلك فهو المعرفة لا يمتري فيه صحيح المعرفة وما أدى ذلك duk sunan da ba wannan ba mana duk sunan da kaga rubba ba za ta shige shi ba shine wama ada za zalika duk sunan da kaga yawananci wannan mana ka sa masa rubba kaga ba ta karba ba fa huwa al-ma'rifa to suna ne ma'rifa sananne ne la yamtari fihi sahihul ma'rifa sahihul ma'rifa wanda yake da lafiyayyen ilimi layan tarifihi baya jayayya cikin wannan karatun dan gaya ma misali huddaru wa zaidun wa ana wa za wa tilka wallazi wa zulgina misaluhu to sunan da rubba ba za ta iya shiga cikinsa ba shine misaluhu misalin irin sunan da in gaya maka cewa rubba ba ta shigansa misaluhu misaluhu daru misalinsa shine kamar ka ce addaru kaga wannan mu'arrafi ne sananne ne shine wa misalu huddaru misalin sa shine kace kace addaru kaga addaru mu'arrafi ne sananne ne saboda mai akwai alif da lanjaye wa zaidun sannan zaidu shi ma zaidu mu'arrafi ne ba na kira ba saboda mai sunan yanka ne an san wa kake nufi wa ana sannan ana ma damiri ne wakilin suna ne an san wanda kake nufi in kace ana ni to waye fi kanka sanin kanka da kanka amma shi ma wannan duk da yan uwansa wa za da za shine kamar ka ce wannan wa tilka da wancan kagan ka ce za wannan ai ka san shi wa tilka da wancan ai ka gan shi ne saboda shi ma ma shi haka ma arrafi ne wallazi da wallazi wallazi shine wannan da yayi kaza eh ja allazi akramaka wanda ya girmama ka yazo irin su ya ayyuhal lazina amanu to allazina shine wallazi wallazi to shi ma mu'arrafi ne sananne ne wa zulgina hakan nan zu shi ma mu'arrafi ne wa zulgina da ma'abocin wadata shine kamar zu in ka ce zu malin mai kuɗi to ya zama sananne in kalma ka sa mata zu ya zama zu malin irin su zul jalali duk wannan ismai ne kuma sunaye ne mu'arrafai sanannu shine wa zulgina eh wa alatu ta'rifi alfa man yurid تعريف كبد مفهوم قال الكبد وآلة التعريف وآلة التعريف kayan aiki in ka an ce ala shine kayan aiki abinda za a yi amfani da shi wajen aikata wani abu wa alatu ta'rifi ala kayan aiki da ake amfani da shi wajen mai da suna mu'arrafi al shine al shine alif da lanjaye kace al kaza kitabun ya zama na kira amma da ka ce alkitabu wannan littafin in ka ce kitabun ka ce wani littafi amma ka ce alkitabu wannan littafin shi yasa ce maka wa alatu ta'rifi kayan aiki da ake amfani da shi wajen a mai da suna cewa an san shi al shine al faman yuridu faman yurid duk wanda yake so ta'arifa kibdin yayi ta'arifi na kibdu ko kace kabidu duka ya faɗa da kabidu da kibdu duk ɗaya ne shine kamar kace hanta faman yurid ta'arifi kibdin duk wanda yake so ya mu'arrafin kibdu hanta mubhamin wacce take rufaffiya qalal kabid sai ce al kabidu in ka ce kabidu kibidu ko kabidu ma'ana hanta to in ka batta ba alzalan jaye ka ce wata hanta amma in ka ce al kabidu wannan hantar kaga an san wanda kake nufi amma in ka ce kibidu hanta hantar mutum hantar kura hantar kifi amma in ka ce al kabidu ko al kibidu wannan hantar kaga an san wacce kake nufi shine fa man yurid duk wanda yake nufin ta'arifi kibidin ya maida kibidu mu'arrafi mubahami wanda yake da qalal kabid sai ce kabid wa qala qaumin inna hallamu faqat izl alif al wasl mata yudrat saqat wa qala qaumun wasu daga cikin malaman nahwu in ka ji an ce qaumun a cikin littafin nahwu ana nufin malaman nahwu in ka ce in ka ji an ce qaumun a cikin littafin fikihu to ana nufin malaman fikihu in ka ji an ce ƙaumun a cikin karatun luga to ana nufin malaman luga to wa ƙala ƙaumun wasu daga cikin malaman na hau sun ce inna hallamu ba an ce maka al ba alif da lanjaye ba to anna inna hallamu haƙiƙa ita lamun faƙat ita kaɗai ce ma'arifa ɗin in ka ce al kitabu to iya lanjayen shi ne ma'arifar banda alifin ina fatar an fahimta wannan wani rikici ne ya shigo da kai wasu suka ce abin da ake nufi da ma'arifa shine alif da lanjaye kamar yadda muka karanta a jurumiya wal alif wal lam ko to wasu suka ce a iya lamun shine ma'arifa shine wa qala qaumun wasu malaman nahwu suka ce inna hallamu ita lanjayen nan faqat ita kadai ita ce ma'arifa banda alif din iya lanja in kace al kitabu in an tambaye ka wanne ne mai da shi ma'arifa kace wannan al din iya lanjayen shine mai da shi ma'arifa saboda haka iya lanjayen ita kadai ita ce ma'arifar banda alif da lanjaye dalilin sai da suka ce ita alif din ita kadai lanjayen ita kadai ce ma'arifa iz aliful wasli domin ita wannan aliful waslin mata yudraj duk lokacin da za a ci gaba da magana sakat faduwa take in ka ce Allahu to mana wannan lanjayen shine ma'arifar a gurin su saboda me in zaka ci gaba da magana sai ka ce wallahu kaga wannan lanjayen ta fadi kaga nan da kace al-kabidu ko al-kabidu ma'ana hanta sai kace al-qalal kabid da kace qalal kabid kaga lanjayen bai fito ba ina fatar an fahimta to wasu wajen malaman nawa suka ce iya lanjayen shine ma'arifa sai da za gane shine ma'arifa da ka fara yin karatu ce fadda shi ake huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus kaga al-maliku ne al-quddus amma sai ka ce malikin kudusi kaga baka ce al-kudus ba kaga lanjayen bata fito ba ko to wannan rashin fitowar lanjayen in zaka yi magana saboda haka suka ce iya wannan lanjayen ai alifin iya wannan lanjayen shine ma'arifar alifin kuma an sa shi ne saboda ya taimaki wannan lanjayen to wannan wani sabani ne na wasu malaman na hau ina fatar an fahimta wallahu ta'ala a'lam